الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعليك باللسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي يسر ولا تأتي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كبر مسيره idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta tattauna ne kan azaba a lahira wannan kuma ta biyo bayan wasunci da ɗaya da cikin alimai na mahaifina ya yi cewa wanda ya zai bayan da kuma ba tabbatar an yi masa wasu daga cikin yan wasu kuma ma cewa yana dawo a kansa mutuwa ne ko koyaya lura da abin da ya sani ne yasa yake da kuma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ya ke mana kuma tana farawa da kuma haka godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin tarihi lura da amincin Allah fara tabbata da ayyan abin halitta wanda ta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya tabbatar da bayan haka ya ku yan uwana musulmi ina ma kaina wasu da ku da kuke sauraron mu a cikin wannan gaban da mu tsoron Allah da gaskiya wanda yake da cikin Qur'ani mai girma yake cewa faman zuhina alil nari wa huwa fil jannati faqad fara duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira da shi daga barin shiga gidan wuta kuma ya sanya shi a cikin gidan aljanna to ko shakka ba wannan ya samu babbar rawa kuma ta cikin cewa ya ku ya kwana a cikin imani mutane wajibi ne mutum musulmi ya yi imani cewa akwai wuta wanda babbar da cikin wutan nan ita ce wuta ta jahannama kuma ka tabbatar mana ranka cewa wannan wutan ba an an gama halittar jiran masu saƙon Allah kawai take yi ta dai karanta a cikin Qur'ani mai girma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa ji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati manzon sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin yadda za a tsara wannan cewa za a jawo ta kamar yadda kake gani ana jawo tikekin saniya igiya gaba igiya baya to ita ya wuce haka zagayenta gaba daya igiyoyi ko wata igiya bara daya akwai mala'iku dubu saba'in suna jan tana kiska tana harbowa tana cewa a bata masu saƙon Allah Allah ka kare Allah ka kare Allah ya riga ya tsaya cikin Qur'ani mai girma yana cewa fattakun nar allati wa quduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wannan wutan wanda makamashinta mutane ne da kuma duwa ya kai ɗan uwana kalla girman dutse karma irin kalla irin tsaurin da dutse yake da shi tsaurin da dutse yake da shi amma shi ne makamashinsa duwa su da mutane su za a rika sawa a wutan wutan na ƙara kwalkwali tana ƙara wani irin shiri kai ma wanda bana in har akwai wani abu wanda kake na sabon Allah ya kai dan wani ka tuba ka jama domin kar ya zama to kai ma ka je rakiya domin a matsayin ka na musulmi in ka saba wa Allah to za ka je rakiya gidan wuta ba mamaki mutum ka ga yayi shekara kamar miliyan goma sannan a turo shi ai duk wani ko da mutum bai shekara miliyan goma ba ko da shekara goma mutum ne ai an azabta da Allah ya tsira Allah ya ce wajdat lil kafirin Allah ya taimaki wannan wutan ne da kafirai ko ko ga masu gudunce maka domin kalma ta kafir yana ɗaukar mutumin da ya gudunce wa Allah ga ni'imomi daban-daban daban Allah ya yi maka shi ka gudunce to gudunce wanda kai za a yi maka gwara gwara ko ne a sa mutum a gidan wuta gwargwadon yadda ya cancanci zama a sannan Allah ya kashe to ballantana kuma waɗanda suka fukunce din suka ƙi imani ma da Allah gaba ɗaya duk mun an sa su a wutan to babu fita har abadan abada kamar yadda kake gani sun zo a cikin alƙur'ani ita wannan wuta ta jahannam take wuta wacce kowace raɗaɗi ta kowace zafi a cikinta Allah ya yi wani halitta kuma wanda ita da kanta kuma wutan tana neman tsarin Allah daga wannan halitta shine wani fari da ake kiransa da suna wayoyi saboda zafin farin ita kanta jahannama zai ce Allah Allah Allah wannan farin Allah sauƙaƙa mu to shi ma akwai waɗanda nan ne za a rika tura kamar da yadda kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wailul lil mutaffifin su wayanda suke kauye mu suke murtuna ma al'umma to nan za a tarkata su kuma bayan an zanta a wutan jahannama sai a ƙara gangarawa da Allah ya kare mu dandalinta ko dutenta yana can ƙasan ƙasan ƙasan bakwai ne ita kuma za ta wanzu har zuwa lokacin da ba ta da ƙarshe kenan wuta ba ta da ƙarshe Allah ya riga ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma inda yake cewa inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wa la nusira ma'ana lalle Allah subhanahu wata'ala ya la'anci kafirai ya tsire mu kaka dauka wai kafirai wa'ancan wanda suke yin imani da musulmi su ma sun shiga musulmi wanda ya fito cewa Allah subhanahu wata'ala shi ma ya shiga khalidina fiha abada abun kaddarawa dawwama a cikin gidan wutar Allah ya riga ya hukunta musu in sun shiga gidan wannan wutar babu fita har abada la yajiduna waliyyan wala nasira ba za ta samu wani wanda zai taimake su ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa walillazina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir cewa lallai wanda suka fi cewa ni'imomin Allah suka kafirce suka ƙi imani da sakonni da Allah ya turo to azabu jahannam azaba Allah ya tana da mutu a gidan wutar jahannama wa bi'sal masir da wannan makoma idza ulqu fiha idan aka wurga su a cikin gidan wannan wutar dan yakula shahiqan wa hiya kafur za ka ji tana wani ƙara gudu-gudu-gudu haka Allah ya ce mana wa hiya kafur kuma tana mai ruruwa mana Allah ya kare ya ce dan wani kubar masayar ta fara ne da waɗannan ayoyi masu girma domin in tunatar da kaina da kai da kake sauraron a daidai wannan gaban saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa wannan al'umma a cikin Qur'ani mai girma da cewa ya tanadi azaba ga duk wanda ya saba masa ya tanadi azaba ga duk wanda ya yin aiki da saƙon da ya aiko masa da manzo da shi ba mamaki inda wannan gudu ba ta yau ta sa da yawa daga cikinmu mu tuba daga zunuban da muke aikatawa ko dai a koye ko kuma a cikin ya kai dan uwana da kake sauraron mu a cikin wannan gaba sani wuta ta jahannama wuta ce mai girma azaba take kunshe da cikin da ɗari kamar yadda ya zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Tirmidhi ya rawaito yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita wannan wuta ta gida ta jahannama sai da aka kwace shekara dubu ana wura bayan ta kama ta yi jari jari jaga mala'iku suka ce ma Allah ta kama Allah ce ku ƙara wura aka ƙara wura ta aka wura ta aka wura ta sai da aka ƙara kwace shekara dubu sai ta zama fara suka ce Allah ba ta kawo mu ka ma canza kala Allah ya ƙara wura ta aka ƙara wura ta aka wura ta ta rubu ta rubu sai ta zama bakin kirin ba Allah ta zama bakin ta zama bakin bakin ba kirin Allah ya ce ku kulle ta duk wanda ya ganganci ya saba mu nan za a kai daga nan ne wanda suke yaƙi da wuta ko ba kasai wuta an kwana kwana ke cewa da hauka bayan haifar idan sun hango wuta ta yi bakin kiran sai suke maka to babu abin da ta yi sarwa a wannan gida sai dai a kashe saboda kar ya je makwabta to kaga daga nan suka samu wannan sirri da duk mutumin da ya saba wa Allah har ya bari Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a wannan gidan wutan ba tare da ya tsoro ba idan aka wurga bai saba wa Allah ko aka wurga karfi a cikin wutan za a wurga shi ne kamar yadda ake wurga karmani karmani a cikin gidan wutan da aka da suna dini suna kiran wailu suna cewa kai kanmu na har ma za ka ga wani yana cewa wala da ya malikul yabdi alaina rabbuk ya kai malaikan da kake tsaron gidan wannan wutan roƙa Allah mana ai mana tsari a tsiro ka san sha'ani na wuta Allah ya ce akwai wanda da an zo kuma ba wai sai an jira hisabi su ba maganar hisabi ina kuwa ne za a watsa su ina kuwa ne a watsa su ina kuwa ne a watsa su kamar yadda ka karanta cikin hadisi shahararre wasu samfuri daga cikinsu daga ciki akwai malami za a zo da babban malami kana ganin shi babban malami kana girmama shi Allah subhanahu wataala zai masa tambaya guda daya a lahira in bai ci ba bai wuta yaya kan da ilimin da Allah ya bata ce ai Allah in na zauna ne ta bada ilimi ne ta badawa ba na tashi sai sallah Allah sai tambaye shi dan wa kake ai Allah ta zo ne ke kai dan wa kake yake Allah na yi ne don a ce ni ne babban malami sai Allah yake to an ce maka kai ne babban malami ko kai ne masani yake ai Allah an faɗa ba an ce duk kuwa wa duk gari ba ba malami Allah sai shi ayyuka da shi saboda ka shi ba mu bukatu a auna ladan shi nawa ne gilban shi nawa ne a'a wuta ta zo da samfurin mutum na biyu shine babban mai kuɗi mawadaci Allah sai tambaye shi yaya kai da dukiyar da aka baka ai Allah ta sani in na fara sa hannu a cikin ne ta watsawa ne ta watsawa ba na dainawa sai a cikin ne kai Allah sai ne tambaya ɗaya dan wa kai ai Allah ka bari duk wanda ya kai dan wa kai ai Allah na yi dan a ce duk unguwan nan ko duk garin nan babu mai kuɗi kamana Allah ya ce an ce maka haka ya ce Allah an fara Allah ya ce to a yi da shi sai a zo da mutum na ƙarshe kun san kuri na ƙarshe shi ne wanda ya je jihadi ya kuma mutu a wurin Allah zai tambaye shi dan me dan me ka mutu Allah ka san ai da nayi ta fara na nayi ta yin na nayi na sai wani bi ma ya tsare na sai to kika dan wakai ai Allah dan wakai Allah na yi don a ce ni jarumi shi ma Allah sai ce a yi wuta da shi. To da wasu tamburi irin wa'annan su ba tare da amma musu misali ba kawai gaba ta farko shi ne rashin tsarkake niyya yin abu ba don Allah ba kawai wuta. Kisa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kan hankalin mu kake jin mu da riya yin abu ba don Allah. Irin wa'annan da wasu za su rika cewa ya ma wala da ya ma bikum yabdi alaina rabbu qala innakum makithun har a wani wuri Allah yake cewa khalaqakum fiha wa la tukallimu kun shiru ka ku kara magana a gidan wutan Allah ya ce mana Allah ya ce mana duk ba ta farko ce duk ba ta yi tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya yi gargaɗi kuma ya yi bishara kuma cikin wani cewa bayan haka ya fi ɗan uwana a cikin imani musamman lalle Allah subhanahu wa ta'ala yakan ƙara girman duk wanda ya saba masa a cikin gidan wuta ko dai kafiri kan tagarya wanda ya ƙi imani gaba ɗaya da risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ko musulmi wanda ya yi taurin kai ya ce a ai ba komai kwana bakwai ne kawai na sha wuta kwana bakwai shi ke nan ya wuce to ko ma dai wani iri ne in je ta saba wa Allah ta kankan ta ki tuba har kan zai layira to Allah ya ce to Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara girman wanda za a sa a gidan wuta girman shi to yakan fi girman dutsen kuma duk wanda suka je maka sun san girman dutsen Uhud in ma ba ka san dutsen Uhud ba ka turanta a kwakwalwarka girman dutsen da idan ka hau shi sai ka kwace kwana uku kana tafiya a kan to haka za a hura wanda ya saba wa Allah ya zama to kim kim kim dan kuma malaiku su dadin su ko kaga idan mutum yana dan siriri haka to me akai kenan Allah ya je mana an ga yanda ya ji dadi na saba wa Allah su ma malaiku sai dadin dukan shi domin ibada da Allah Allah ya je mana Allah ya je mana abincin da za a rika baiwa waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wani irin abinci ne wanda muna fatan kada Allah ya sa ɗaya daga cikin mu ɗan ɗan domin wani irin abinci ne na ƙaya ruwan da za su sha ruwa ne na miki irin ciwo ɗin nan wanda yake fitar da ruwa da irin wannan ruwan za a ƙara musu a tafasa shi a ƙara a tafasa shi ta yanda mutum yana ɗago shi zuwa fuska fuskar za ta fayi Allah ya ce mana ga wani da ɗori ga wannan ruwa yake haka nan za a ce a ba su ciki kaya ai kaga ko rakumi da yake cin kaya ai saboda abincin shi ne Allah ya rufe amma sai ɗan adam ta suranta ta ɗauko ba ma wai kaya ba kayan kifi wannan in ta soka mutum ga mutum yana cikin zafi to ballantana kaya wanda ta wuce ta kurna ballantana addu'a haka mutum ko ballantana magariya haka mutum zai katifa saboda ya saba wa Allah a nan duniya dan dadin yinki sai ya saba wa wannan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana haka cikin alqur'ani ne girma yake cewa laysa lahum ta'amun illa min dharin ba su da wani irin abinci ba sai irin abincin nan na kaya shi kuma wannan abincin la yu'minu wa la yughni ba fa gina jiki yake yi ba kuma baya kusurwa kaga dai wahala ce ne Allah ya kara fada domin ka gano sakon daidai yace inna jannatan taqum sani dai wannan bishiyar da a gidan wuta take tsurowa to ta'amul asu abincin duk wani wanda yake saba wa Allah ne kalbuhu kamar tabbataccen ruwa ne wanda ya buli fil buqul wanda yake ƙara tafarkata a cikin wajen ya kai ɗan wana ta tashi ta ta gani a ce wata ta zo yin kalje kaljen ya ɗan ɗigan mata a sama ya kona ya tunanin ka kuma a ce ruwa ne yake ƙara tafarkata a cikin wajen Allah mu tuba Allah ta yafe Allah ya ƙara faɗa domin ka san abin ba wata yake yi ba yace kullama walidat juluduhum faqulna lahum juludan ghayraha liyazuqu al'adab duk lokacin da wanda aka sa a gidan wuta ya kokkole ya murmushe ya zama turmud Allah yake baddalahum juludan ghayraha sai mu sake mayar da halittar ta sabo kamar alida kamar haka ce Allah me yasa ba ka dawo da shi ba ya riga ya kone ba a wuce shi mana Allah ya ce mun yi masa haka ne liyaruqul azab domin ya tantana azaba kamar yadda ya tantana daɗin jin daɗi a duniya na saba wa Allah ta san da yawa mutum yana saba wa Allah za a ga hawan daɗi yake a duniya to haka shi ma Allah yana haka za a masa azaba domin ya tantana azaba ya ji yadda azaba take Allah ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ja masa lahu a cikin alƙur'ani mai girma yace ga inda matsalolin take nan daga wannan matsalar ne mutum zai gangara haka zai fada wuta mu za ka ce wani matsala ne Allah ce ba amma man tara kaga wanda yayi jiji da kai ya iya sauraron sakonnin da annabawa suka faɗa ko sakonnin da malamai suka gaya masa shi ne ba amma man tara wa asara al-hayat ad-dunya ya zaɓa jin daɗin duniya shi dai ya ci ya more a duniya Allah ce fa innal jahima hiya al ma'wa wutar jahannama ita ce makoman ya gama tatta da kasa ya gama tsanka da makomai ya mutu ya je layira Allah ya gidan wutar jahannama Allah ya ce mana Allah ya kawo mana waraka hanyar da idan mun bi ta to shikenan ba mu ba azaba ko Allah ta mu Allah yake wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa Allah yake amma kaga duk wanda yake tsoron tsayawa gaban ubangijinsa yake aikata abubuwan da aka hana shi Allah yake fa innal jannata hiya al-ma'wa makomar wannan kai tsaye to gidan aljanna ya kai dan wana iyakan kokarin ka ka zaɓa jin daɗi madawwami kar ka yadda jin daɗi wanda yake na wannan lokaci ne ya rufe ka saɓa wa Allah subhanahu ba mamaki ya saci wannan amini na mahaifin nawa yace in dai ya rasu ai masa addu'a sosai don Allah ya gafarta masa mu ma ai mana addu'a su ma ku sa ai muku addu'a don Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya ya gafarta dan wa ne abinda kuka ban kasanta kenan abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa lada wanda muka faɗa da ba kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana innahu waliyyu dhalika al-qadiru alayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي الكبير القائل في كتابه العزيز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إخوة الإيمان يجب الإيمان بالنار أي جهنم وبأنها مخلوقة الآن قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وهي أقوى وأشد نارا خلقها الله تعالى خلقها الله تعالى ومركزها سنة الأرض السابعة وهي باقية إلى ما لا نهاية له قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يقول الله تعالى في القرآن الكريم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا عرفوا فيها سمعوا لها شهيدا وهي تقول الإيمان بهذه الآيات العظيمة أرتجئ خطبة اليوم مذكرا نفسي وإياكم بما ورد في القرآن الكريم من وعيد من وعيد الله تبارك وتعالى علنا تكون سببا للتوبة من الذنوب والآثام بكتل الإيمان جهنم هي نار عظيمة جدا وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنها روي عليها ألف سنة حتى اكبرت وألف سنة حتى ازدرت وألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة وهي بئس المآل والمنقلب الذي ينتظر من مات على غير الإيمان على من مات غير الإيمان بالله وبرسوله وإذا علق وإذا علق الكفار وأمره فيها كما يكره الأمر في النار العظيمة سمعوا لها شهيدا وهي تقول وهو الصوت الذي يقضي من الزوج بالشدة قال تعالى إذا قلت فيها سمعوا لها شهيدا وهي تقول لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله الذي أنزل وبشر أما بعد فيا إخوة الإيمان اعلموا أن الله يدعي في عدم الكفار في النار ليزدادوا عذابا حتى يكون نارهم كجبل أهل ما بين منكب الكفار يوم القيامة مسيرة ثلاثة أيام وهو دائما في نكب وعذاب وطعامه من طريق وهو شجر كريهة الوقت كريهة الطعم كريهة الرائحة قال تعالى ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وقال أيضا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالغر يبدو في اللحوم كغلي الحميم وقال تعالى كلما ضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال تعالى فأما من كفر وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف وأما من خاف القيام بين يدي الله بالكتاب ونهى الناس عن الأهواء الفاسدة فإن الجنة هي المسكنة قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم امنا في اوطاننا واقم اللهم ولاة امورنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم